ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وذكرتنا كذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إن ثمة دروسا نستخلصها من هذه الواقعة سأكتفي بذكر أحد عشر درسا منها أما أولاها فقول الله تبارك وتعالى أما أولها فلنعلم أن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل بعد أن خرج بعض قادة هذه الدولة المشؤومة بل رأسها ورئيسها وكبيرها ليقول للعالم أجمع أنه لن يوقفهم أحد وقد سبقت هذه الحرائق بعض الإهانات الموجهة إلى الذات الإلهية سبحانه وتعالى أخزاهم الله في حفل موسيقي في مهرجان للبغاء والدعاره أما ثاني هذه الدروس ففي هذه الواقعة تجسيد لقول الله تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر الثالث يا عباد الله أن التقنيات وسائر التقدم المادي والقوى البشرية تقف عاجزة أمام سلطان الله تبارك وتعالى والظواهر الكونية أما الرابعة فأن الله تبارك وتعالى قادر على إهلاك الأرض جميعها لكنه كما قال سبحانه وتعالى حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا الخامسة يا عباد الله في هذه الواقعة أقوى رد على القائلين بأن الكفار يعصون الله تعالى ولا يصيبهم شيء. السادسة أنه سبحانه وتعالى يؤدب المجرمين المتكبرين بالظواهر الكونية والكوارث الطبيعية من الحرائق والفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء السابعة يا عباد الله أن جميع محاولات البشر للسيطرة على الطبيعة باءت بالفشل وليس أمامهم إلا الإذعان لسلطان الله تعالى وملكه وجبروته والرجوع إليه فهو رب الكون الوحيد المتصرف فيه لقوله سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين الدرس الثامن عباد الله فيه علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام في قوله في علامات الساعة وتكثر الزلازل أن حقوق المظلومين ودماءهم لا تذهب حدرًا فكما ساهموا في تدمير غزة وأجزاء واسعة من ديار المسلمين كذلك دمر الله مدينتهم وهدمها عليهم فوق رؤوسهم وذهبت أموالهم بين عشية وضحاها الدرس العاشر فيه تجسيد لقول الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم فالخسارات المليارية بسبب هذه الكوارث الطبيعية وأمثالها تأتيهم سنويا أما الدرس الأخير الحادي عشر فأن للذنوب نصابا إذا بلغته أخذ الله أصحابها كالإلحاد عكس الفسق من الزنا واللواط والربا وغيره قلت ما تسمعون واستغفر الله فاستغفروه الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin littafinsa mai tsarki hakika mun aike zuwa ga al'ummomi gabaninka da suka ki amsawa sai muka kama su da masifu da bala'o'i da cutarwa tsammanin sa dawo su rusuna ga Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala ya ce lokacin da suka manta abinda aka musu wa'azi da shi abinda aka tunatar da su shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin dukkan komai karfin tattalin arziki karfin soji da sauransu hatta idza farihu bima utu har zuwa lokacin da suka yi farin ciki suka yi dagawa da abinda aka ba su maimakon su bi Allah subhanahu wa ta'ala maimakon su taimaki kawunansu su taimaki bayan Allah sai suka wanzar da zalunci a doron ƙasa subhanahu wa ta'ala ya ce akhadnahum baghtatan sai muka kama su kwatsam fa idahum mublisuna sai ga su suna masu ɗeban ɗeba tsammani daga samun rahama ta Allah madaukakin sarki kamar yadda yake hali na dan adam sai shekara goma a cikin ni'ima da wadata lokaci ɗaya Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi sati ɗaya ko kwana ɗaya sai ya kasa hakuri haka Allah madaukakin sarki ya girbe su kamar yadda ake girbe amfani Allah subhanahu wataala ya datar da mu bayan Allah ababen da suke faruwa kamar yadda aka samu a cikin alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle masibu irin na ɗabi'a ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki gobara ko kuma ambaliyar ruwa girgizar ƙasa zaizayewar ƙasa da take faruwa a wasu ƙasashe da ababe da suka yi kama da waɗannan annoba duka ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki tunatarwa ce daga ubangiji daga lokaci zuwa lokaci kuma babu waɗanda suke amfanuwa da irin wannan wa'azi da tunatarwa sai muminai fadhakkir in nafa'ati dhikra Allah maɗaukakin sarki da ya siffanta munafikai sai ya ce awala yarawna annahum yuftanuna bi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun sai ai tajarraba su amma ba za su fahimta ba sai su ce a a laifin su wane ne ai kafirai da al'ummomi da suka shude sun kalli annabawan su da mabiyan su ma'abota kadaita Allah madaukakin sarki da tauhidi sai suka ce ai wannan da'awar ta kira zuwa ga Allah madaukakin sarki ita take janyo masifa qalu inna tatayyarna bikum fa in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim mu mun canfa ku duk bala'in da yake samun fari da sauransu duk ku kuke jawo mana wannan da'awar ta tauhidi kun raba kan mutane to amma muminai da waɗanda suke bin Allah madaukakin sarki masu ladabi gare shi sune wanda idan masifa ta same su sai su fara binciken laifi a karan kawunan su ba za su fara hangen wasu ba su wane ne su wane ne su wane ne a kai ka fara nema wannan laifin a karan kanka Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki yace wama nursilu bil ayati illa tahwifa ba ma aikewa da ayoyi sai domin tsoratarwa kuma irin waɗannan ababe suna tunatar da mu ayoyi da yawa a cikin alkur'ani kai ka ce alkur'ani yana sauka ne a cikin waɗannan kwanaki Allah madaukakin sarki ya ambata cikin doguwar aya cikin Yunus inna ma matsalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama tana da tsayi idan mahallu shahid din yace hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha har zuwa lokacin da ƙasa ta ɗau zinariyarta wa zayyana ta ƙawatu ta yi ado aka gyara gidaje aka samar da kayan alatu aka gyara gari tsaf aka sanya duk abin da ɗan adam zai iya yi kamar yadda ya faru a wancan gari na amurka ya ce wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha ma'abotanta mazauna cikin wannan ƙasa ko wannan gari ko wannan yanki suka yi zaton cewar su masu iko ne akan wannan wajen sai abin da suka ga dama za su yi shi yasa a saba Allah madaukakin sarki a yi ilhadi a zagi Allah subhanahu wa ta'ala a cuci bayin Allah a kulla makirci sun yi zaton suna da iko ya ce a taha amruna lailan au nahara al'amarinmu sai ya zo mata cikin dare ko kuma a cikin yini faja'alnaha hasidan sai muka sanya ta girbabba kamar yadda kake girbe amfani ka allam taghna bil amsi kai ka ce ba ta rayu ta wadatu jiya ba wanda ya kalli wannan garin bayan kwana tara da wannan gobarar kamar zai ce ba taɓa yin wani gari a wannan wajen ba ko kuma sati biyu baya babu mutane a wajen ko kuma babu gidaje irin wannan shine zaluncin da suka yi wa mutane su falastinawa idan an yi musu wannan zaluncin cikin watanni goma sha biyar kusan shekara ɗaya da rabi su kuma a cikin sati ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya shafe su duk da cewar baka da wani nasri qati da zai nuna cewar wannan abin bala'i ne ko kuma hukuma da ta sauka daga Allah maɗaukakin sarki a gare su amma malamai sun bada wata ka'ida mai sauki da zaka iya tantance duk abin da yake samun mutane hukuma ce Allah maɗaukakin sarki ya musu saboda laifuffukan su da zalunci ko kuma bala'i ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu wanda idan mutum ya yi haƙuri sai ya samu lada idan kuma bala'in bai tarar da zunubi ba sai a ɗaukaka darajar su kamar yadda ake yi wa annabawan Allah maɗaukakin sarki a shaddun nasi bala'an al'ambiya usun mal'amtharu fal'amthar in dai bala'i ne sun fi kowa da jarabawa amma su bala'in su baya tarar da zunubi shi yasa malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki yana jarraban annabawa da mutane na ƙwarai don ya ɗaukaka darajar su amma sauran mutane idan bala'i ya sauka a kansu akwai ma'auni da aka bayar shine ka kalli waɗannan mutanen a cikin wani irin yanayi bala'in ya tarar da su idan suna bin Allah madaukakin sarki suna tsaye da addinin Allah madaukakin sarki suna abinda ya kamata su yi to wannan abin da ya same su sunan shi jarabawa amma idan masu saban Allah madaukakin sarki ne masu ilhadi masu kafirci masu zalunci sunan wannan abin hukuba daga Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce kawai ka duba mahallin da bala'i ya sauka a nan ne za ka iya tantancewa hukuma ce ko kuma jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kowa kuma ya san wani irin yanayi waɗannan mutanen suka kasance a ciki gabanin saukarsa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira Allah baya kama mutane sai da laifi idan yayi nufin ya halakar da wata alƙarya da mutanenka suka kasance masu zaluntar kansu masu shirka masu kafirci masu zalunci sai subhanahu wata'ala ya sanya waɗanda suke ma'abota jin daɗi a cikinta da ya wuce iyaka da yake ke kasar da zuciya ya busar da ita sai sai ta fasikanci a cikin su yi abin da suka ga dama aka ce a cikin daren da ya gabaci wannan gobar an yi tatawuli ɗaya daga cikin fasikai mata ta tashi ta faɗi abin da ta ga dama akan Allah subhanahu wa ta'ala washe gari Allah maɗaukakin sarki ya kama su to Allah maɗaukakin sarki baya kama mutane sai da laifi ya ce sai ka ga manya daga cikin waɗannan wajajen da masu faɗa aji su yi fasikanci su yi laifi su yi shirka su yi duk abin da suka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce fa haƙƙa alaiha alƙawlu kalma ta Allah maɗaukakin sarki ta waccan idan a lahira ne watammat kalimatu rabbika da kuma abin da alkawarta na kama duk wanda yayi abin da yake so a cikin wannan rayuwar sai ta gaskata akan su fa dammarnaha tadmira sai mu dirkake ta dirkacewa Allah subhanahu wataala ya shirye da mu to irin waɗannan ayoyi suna da yawa da idan mutum yana kallon irin waɗannan ababe zai tuna wannan yana jawo mu zuwa ga wajibcin risnawa ga Allah subhanahu wataala da kuma ikonsa da mulki Allah madaukakin sarki ya datar da mu akwai darussa masu tarin yawa a cikin irin waɗannan ababe ko kuma musamman wannan abin da ya faru na farko Allah madaukakin sarki yana jinkirtawa amma Allah baya wofantarwa Allah madaukakin sarki baya barin azzalimi shugaban Amurka a cikin kwanakin da kwanaki da ba su da yawa 'yan satuttuka ya fito yake faɗa wa duniya babu wanda ya isa ya tsayi da ƙasarsa ko kuma ya mata iyaka haka wanda aka zaɓa ya ce idan ba a sake Isra'ila Yahudawan da aka kama waɗanda suke hannun Hamas zai buɗe ƙofofin jahannama a a gabas ta tsakiya Allah madaukakin sarki ya buɗe mushi nasu gabanin shi ya zo ya buɗe Allah madaukakin sarki ya datar da mu bayan Allah zaka zaka iya ganin mutum yana ta sabo zaka iya ganin al'umma tana aikata abin da ta ga dama amma in dai ya tsaya a cikin da'ira ce ta sabo zina zaka ga mutane sun dau lokaci suna yi luwadi sauran ayyuka na asha riba za ga mutane sun ɗau lokaci suna yi wani lokaci sai ka ga Allah madaukakin sarki kamar ya basu amma wallahi akwai laifin da mutum yana yi hukuma take zuwa mai daga Allah subhanahu ta'ala. mutum yana shiga cikin gonar Allah kamar yadda muke faɗa da Hausa mutum yana tsallakawa ya shiga wajen da bai kamata ya je ba to a lokacin zai ga abin da Allah madaukakin sarki zai bari hangar yadda aka yi kokarin kaskantar da zati na Allah subhanahu wataala wai kuri'a aka kada aka ce su wane sun samu kashi 11 wance wata fasika daga cikin su ta samu kuri'a uku amma Allah mahalicin ta da kai suka ce bai samu komai ba take cewa dama wannan gari ba abun mamaki ba ne a garin da mutanensa ba su yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba ai yanzu sun kasa sun ga sakamakon rashin imani da Allah sannan wannan yana ƙara tabbatar mana aikace da faɗin Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya san rundunar ubangijinka illa huwa sai shi wannan duniyar Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce ta duk abin da kake gani zai iya komawa Allah maɗaukakin sarki zai iya halakar da kai da shi zai iya halakar da al'umma da shi ruwa ne wuta da sauran ababe na ɗabi'a da duk abin da kake gani ƙasan nan sai Allah madaukakin sarki ya tsaga ta haɗiye mutane ta koma ta rufe wasu su zo su ci gaba da rayuwa kai sannan domin Allah madaukakin sarki ya kaskantar da waɗanda suke masu girman kai waɗanda suke nuna wa duniya cewa a hannunsu take su ne suke abin da suka ga dama za su raya wanda suka ga dama za su kashe wanda suka ga dama za su ɗaukaka wanda suka ga dama su kaskantar da wanda suke so Allah maɗaukakin sarki sai ya haɗa su da wata daga cikin halittarsa ce ga gobara ku kashe mu gani in za ku iya haka suka yi wani rahoto na CNN suka ce wannan abin ba ba dan adam babu wani ƙarfi ko wata dabara ta ɗan adam da za ta iya kashe wutar sai da ta ci ta cinye Allah maɗaukakin sarki ya kawo ta. an taɓa yin irin wannan a Isra'il shekarun baya da suka wuce ƙasa arba'in suka je kashe gobarar suka kasa to ɗan adam shine shine wani malami yake cewa kai mamakin mutane irin fir'aun yace wannan ƙasar ta Allah maɗaukakin sarki idan ka kwatanta da duniyar da muke ciki bata kai ka ɗauki takarda farar takarda ka ɗauki alƙalami ka ɗiga ba bakin alƙalami ya ce wallahi wannan kasar ba ta ma kai haka ba akwai nisan da in ka kai wannan kasar da muke cikinta masu girman kai suke girman kai masu zalunci suke masu saban Allah madaukakin sarki suke ana shirka ana kafirci akwai nisan da in kai ko hanginta ba za ka yi ba yace amma a cikin wannan yar halitta ta Allah madaukakin sarki aka samu ni mai katawara yake cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku mafi daukaka ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta ba kuma bayana kice a cikin wannan kasar dan adam bai san kansa ba shi sa Allah madaukakin sarki ya siffanta mutum kafiri wanda baya shiriwa da shiriwa ta Allah madaukakin sarki suka ce yana daga cikin ɗabi'ar mutum innahu kana zaluman jahula jahilcin mutum da farko shine bai san kanshi ba wannan wanda ya kasance kafiri kenan wanda baya bin alqur'ani ma wanda yake bin alqur'ani ya san wane ne shi ya san iyakarsa ya san mahaliccinsa sannan ya san halittu da suke kewaye da shi kowanne zai ba shi haƙƙinsa malamai suna cewa tauhidi a taƙaice shi ne wannan yadda za ka mu'amalanci mahaliccinka ya mahalicin yake ya sifofinsa suke manzanka sallallahu alaihi wasallam ya yake kai kuma wane ne sannan halittu da suke kewaye da kai sauran mutane da sauran abubuwa na ɗabi'a bishiyoyi duwatsu da sauran ababe su kuma ya suke kowanne ka ba shi haƙƙinsa Allah maɗaukakin sarki ya wannan yana nuna mana cewar Allah madaukakin sarki ne iko ne akan ya halakar da kasa da baki ɗayanta aka jirki da kasa da baki ɗayanta da lokaci babu babu abin da nisa ba wani lokaci girgizar kasa da kake ji akwai girgizar da ba ta wuce minti ɗaya akwai wacce ba ta wuce minti biyu amma a zuwa cewa mutum dubu ɗari sun mutu akwai kasar da har da shugaban da faɗi haiti a can baya wasu shekaru da aka amma kaga Allah madaukakin sarki da ta halimu da tsananin hakuri yasa sai ya bar su su kai inna rabbaka labil mirsad sannan Allah madaukakin sarki yana raya mutane zuwa ajalin musamman kamar yadda yake faɗa cikin Qur'ani zuwa wani ajali wani lokaci abin ambato kai ta abin da kake so wanda lokacin yana yi sai Allah madaukakin sarki ya kama bawa Allah shi ne sannan wannan cikin wannan abin da ya faru akwai raddi mafi girma ga wasu daga cikin musulmai da ba su fahimci wasu ayoyin alkur'ani ba da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kullum idan aka ce mutane akwai alaka tsakanin masifu da suke samun su da abin da suke aikatawa sai kaga wasu musulmai suna fushi sai su ce maka aika kafirai can suna aikata ninkin ba ninkin abin da muke aikata ba abin da yake samun su haka wasu ke cewa ba abin da yake samun su duk shekara guguwa mafi karanci idan ta zo tana iya halakar da abin da ya fi budget na Najeriya duk shekara wannan suna cewa sama da dala biliyan 275 san tiriliyan ɗari hudu da wani abu in aka ba ku sai kun yi wajen shekara tara kuna waje duk wannan barnar da ake ana yi a ciki amma sai ka wani ya buɗu baki da ke bai san me yake faruwa ba sai ce ma'aika kafirai can suna saba Allah madaukakin sarki ba abin da yake samu su gobarar dajin fa ita ma ba musiba ba ce ambaliyar ruwa girgizan kasa kai ana yi a wajenka kai naka bala'in shine zalunci da ake yi shine talauci da sauran waɗanda Allah madaukakin sarki jarrabe ka da su yan bindiga nan da can da sauran ababe da ake yi babu al'ummar da za ta saba Allah madaukakin sarki musulmai ne ko kafirai Allah subhanahu wataala ya basu kowa akwai gefen da Allah madaukakin sarki yake kama shi ka sai dai in ka lura ko baka lura ba saboda haka abin da wasu suke faɗa idan aka ce musu ji tsoron Allah su tuba su bar laifuffukan da suke yi Allah madaukakin sarki zai tausaya musu Allah madaukakin sarki zai tirsasa shugabannin su su yi musu adalci ko kuma ya canza musu da wasu da za su zo su yi abin da ya kamata domin bayan Allah madaukakin sarki na kwarai subhanahu wataala ba zai jarrabe su da irin abin da muke gani ba in jarrabawar ta zo zaka gani wani lokaci ne dan kadan takau saboda a jijjiga mutane a gane wanda yake da imani na gaskiya da wanda ba shi da shi saboda haka bayan Allah kuskure ne mutum ya ce ga kafirai can suna saba wa Allah babu abin da yake samu su a'a akwai abin da yake samu su Allah shirye da mu sana Allah madaukakin sarki yana ladabtar da mujrimai da irin waɗannan masifu na ɗabi'a kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa kada ka yi zaton subhanahu wata'ala rabkananne ne a barin azzalumai inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar waccan ukuba kenan mafi girma amma a cikin duniya akwai ukuba karama daga ciki akwai irin waɗannan Allah madaukakin sarki da ta dawo sannan daga cikin darussa dukkan kokari da dan adam yake musamman turawa na kokarin ganin duk wannan ƙasa ta Allah madaukakin sarki ta kasance karkashin kulawarsu ko kuma karkashin sarrafa wasu sai yadda suka ga dama su yi da ita su kirkiri cuta su kirkiri maganinta su yi kaza su yi kaza suna duba sifofin Allah madaukakin sarki suna kwaikwayarsa to sai Allah madaukakin sarki hada su da wata daga cikin halittunsa sai ya ce ku je ku a gwada a zuba a kara ina sultanin naku ina karfin naku ina ikon naku ina ƙaryar da kuke yi wa mutane cewar ku kun isa to gashi nan Allah subhanahu wataala sai kaga yana kaskantar da mutane da irin wannan mumini in yaga wannan sai ya tsorata ya koma ga Allah madaukakin sarki kafiri kuma sai ya koma falsafa ce maka ai umamar yanayi ita take kawo wannan na'am za ta iya kasancewa sababi ai kaza da kaza shi yake kawo irin waɗannan ababen tun gabanin mutane su gano dumamar yanayi wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama a ƙarshen duniya za a yi ta girgizar ƙasa sannan irin waɗannan ababen za su yi ta auko wa takturu zalazil wa yakturu qatl al harb kashe kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum za a zo a kashe mutum bai san akan me aka kashe shi ba wanda ya kisa bai san akan me ya kisa ba ya sha baya baya cikin hankalinsa haka kawai yayi sha'awa ya kashe mutum ko kuma a bashi wannan abu ya je ya kashe wani ko kuma akan wani abu na dukiya ko na arziki da wasu al'ummomi suke da shi sai kaga an je an hana su zaman lafiya sannan daga cikin darussa akwai ɗaya daga cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine abin da aka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci yawaitar aukuwar irin waɗannan ababe a ƙarshen zamani sannan yana daga cikin abin da zamu koya a irin wannan masifar mu faɗaka da shi lalle haƙƙoƙin azzalumai da jinannakin su ba sa faduwa ƙasa banza idan ka kalli a hotuna zaka ga yadda suka je suka taimaka aka ƙona wasu al'ummomi aka ƙona garuruwansu aka yi musu ta'addanci galibin waɗanda suka mutu kusan mutum dubu hamsin galibinsu mata ne da yara da waɗanda ba ruwansu ba su da hannu a cikin wannan yaƙi galibi su suka mutu idan ka kwatanta wannan duk da su allah maɗaukakin sarki bai jarrabe su a cikin rayuka ba tun da aka fara har aka gama mutum talatin ba su mutu ba ashirin da biyar ne zuwa ashirin da shida amma a can an samu hasarar rayuka masu tarin yawa an samu hasarar dukiyoyi amma hasarar dukiyoyin da aka yi a can ya ninninka abinda falasinawa suka yi Allah madaukakin sarki idatar da mu sannan wannan yana ƙara a haska mana ɗaya daga cikin matsaloli masu tsoratarwa wato matsala ta riba mutane Allah madaukakin sarki ce musu ji tsoronsa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah subhanahu wataala yana kwashe albarka a cikin dukiya dukiyar da riba ta shiga ciki Allah madaukakin sarki yana ɗeba albarka a ciki wa yin sadaka sadaka kuma Allah madaukakin sarki yana haɓaka ta waɗannan da suka gina tattalin arzikinsu akan jari hujja akan riba akan zaluntar al'ummomi gashi Allah madaukakin sarki ya basu da shi abin yana tafiya kasashen ba su durkushe ba amma duk shekara hasara guda nawa suke yi yanzu haka maganar da ake akwai iska da take guguwa tana kadawa a cikin garuruwansu kuma iskar nan idan ta zo sai ta tafi sai ka jana maka magana dala biliyan hamsin dala biliyan saba'in dala biliyan ɗari wanda a naka kudin idan ka juya kuɗaɗe ne waɗanda suke na tashin hankali to an tara ta hanyar riba an tara ta hanyar zalunci an tara ta hanyar sabon Allah madaukakin sarki ana karban haraji a wajen matar banza ana karban haraji akan giya ana yakar Allah madaukakin sarki sai ya bakku sai kun gama tarawa yayi ta turo muku irin waɗannan masifu na ɗabi'a su dinga cinyewa kuma laifin Allah madaukakin sarki ya Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku sun rubuta kuma ya san za a yi gabanin a zo aikata shi yasa shugabannin musulmai a kasashen musulmai gabaki ɗaya su ji tsoron Allah ƙaryar da ake yi wa mutane na cewar tattalin arziki ba zai taba tabiya ba sai da riba wallahi kariya ce inna allaha lam yaj'al dawa'akum fi ma harrama alaikum ko shifa'akum ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da wasu suka zo ta annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman izini a wajen shi su yi magani da giya yace Allah bai sanya warakar ku cikin abin da ya haramta muku ba Allah ya haramta kuma ka ce ba za giyar ita kadai ce magani yace a ku je ku nemi magani ba dai a cikin giya ba tunda Allah ya haramta babu wani amfani da za ku samu a ciki to saboda haka abin da ake faɗa wa musulmai ko karyar da ake musu ba haka bane tattalin arziki ko kuma ƙasa a yanzu ba za ta taɓa rayuwa ba sai da riba wallahi ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa jaririyar daula a garin madina ya jagorance ce shekara goma babu riba a ciki zamanin abubakar na haka zamanin umar radiyallahu anhu an kawo zinari da azurfa an kawo dukiya mai tarin yawa ba irin wannan naka na takaddu ba zinari za a narka a yi kuɗi da shi an kawo shi zamanin Umar an raba wa mutane kwanaki uku gabanin ya bar duniya kamar yadda Amr ibn Amr ibn Maimun yake rawaitowa yace idan Allah madaukakin sarki ya kubutar da ni ya banni da rayuwata yace insha Allah sai na sai na bar a zawarawan mutanen Iraki ba su da bukatuwa zuwa ga waina wato sai ya wadata su malamai suka ce a lokacin Iraki ita ce karshen iyaka ta daular musulunci ta can gabanin Abu da Farisa kenan wato yana nufin ba iya mutanen da suke cikin babban birni madina su ne za su kasance mawadata ba har musulmin da yake can gari na ƙarshe duk sai ya wadata su ga baki da umar ya ci riba zamanin umar ibn abdulaziz ana yawo da dukiya ana dawafi da ita babu mai karba an yi wani lokacin da aka zo aka ce mai amirul mu'minina kofar gidan baitul mali ta girfuwa ya ce bai fahimta ba suka ce dukiya ce ta ana kuɗi ne ya cika a cikin baitul malin tun da irin wancan lokacin ne an zo kofar ma ta kasa rufuwa saboda dukiyar ta rufe dukiyar ta tare kofar baitul mali ta kasa rubuwa yaje a je a samu musulman da ba su yi aikin hajji ba a biya musu aka biya musu aka dawo a je a samu waɗanda suke da bukata kaza aka dawo a samu gajiyayyu na kasassu a sanya musu albashi aka dawo aka ce dukiya ta yi saura ya ce ku ɗiba ku je ku sai hatsi ku zuba a kan duwatsu saboda kar a ce wani tsuntsu ya taho shawagi ƙasashen musulmai ya jinwa waɗannan sun ci riba sun aikata abin da Allah madaukakin sarki baya so sun karbi haraji akan giya sun karbi haraji a watan a wajen matan banza an yi zalunci duk ba a yi ba bayan Allah ya kamata mu gyara tunaninmu ya kamata mu mu'amalanci ubangijin mu subhanahu wata'ala da kyakkyawan zato ana inda zanni abdi bi wannan ka'ida ce Allah madaukakin sarki ya bayar Allah ya ce ina nan yadda bawa na ya zace ni idan ka zaci zai baka shikenan idan baka zaci haka ba Allah madaukakin sarki sai barka kai ta kai ta shan wahala mutum shida daga cikin goma da aka ba su aljanna tun suna duniya dukkan su biloniya ne yanzu in suka dawo sai ka sanya su a cikin mawadatan garin to amma sai ka ga da yawa tunanin mu ya lalace an gurbata mana tunani cewar idan aka bi Allah madaukakin sarki babu abin da za a samu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu sai abu na karshe zanubai suna da nisabi wato suna da iyaka Allah maɗaukakin sarki yakan iya barin mutane wanda wannan ma ya gabata za ka mutane suna aikata ababe na kaba'ira duk Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga musu kafa amma malamai suka ce idan al'umma ko ƙasa ko mutane suka kai ga halatta abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta to a lokacin Allah baya bari mutanen annabi Lut sun jima suna yi amma lokacin da suka zo kama annabinsu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun da suka kai wannan gandun Allah ya ce a abanda nan kuma a ku aikata ku je dai ku aikata amma in za ku bar masu wa'azi su yi wa'azi su taimaki wasu su daina to sai ga Allah madaukakin sarki ya daga kafa amma ya zama masu aikatawa sun samu gwamnati sun samu karfi sun koma suna yakar waɗanda suke hanawa to zaka ga Allah madaukakin sarki yayi maganin wannan al'ummar a daidai wannan lokaci ko kuma mutane su tsallaka daga aikata irin waɗannan kaba'ira da laifuffuka su tsallaka su taba Allah subhanahu wa ta'ala to a lokacin ma za su ga fushin da ba za su iya jure mai ba Allah madaukakin sarki shirye ta Allah subhanahu wataala ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allahumma a'izz al-islam wal muslimin adilla ash-shirk wal mushrikin دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه العصاة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم لو كنت سركي بيا من بكاتم ومودة متي نند سورة مسلمي أكو إنا سكي بعد الدنيا يقوم فلسطين السورة مسلمي دا أكي سنقوم سورة duk wani da ake zalunta su ba da haƙi ba Allah madaukakin sarki ya kwata mai haƙinsa Allah ya kaskantar da azzalumai da waɗanda suke taimakon azzalumai Allah subhanahu wataala ya jefa tausayin mu a zakatan shugabannin mu Allah madaukakin sarki ba mu yi kunyi su biyayya kan gaskiya Allah ya zama da mu lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ibadallah inna Allah amara bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi a ƙarshe akwai abin da aka sanar wata shawara 'yan uwa suka bayar lura da yanayin da ake ciki suka ce ya kamata mai sanarwa ya sanar satin da ya gabata cewar taimako na naira ɗari abin da ya gaza haka naira hamsin da mutumin da ya halarci sallah idan zai iya bayarwa masallaci ya samu wani abu na jari da zai dogara da shi a daina damun mutane mu ma mu daina yin abin da idan wani da ba musulmi ba ya ji zai zama to kaskanta wato kaskanci ne gare mu kuma kaskanci ga addinin Allah madaukakin sarki ni ba bara nake ba nake ciyar da gidana kai ba bara kake ba dukkan mu ba bara muke ba muke ciyar da iyalan mu amma mun bar addinin Allah madaukakin sarki sai an yi bara sai a tara mai abin da zai yi gaskiya in muka yi haka ba mu kyauta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimako a wajen sahabbai da musulmai a farkon musulunci amma ba haka aka ci gaba da yi ba an zo daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan nauyin musulmin da ya gaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mutu ya bar dukiya ta magadansa ne duk wanda ya mutu ya bar haƙi ya zo ni zan biya ya kamata mu kai addinin mu zuwa ga wannan gandun ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين